الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya raya mu ya ba mu damar zama don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a dareren wannan wata mai albarka na ramadan yau muna goma sha shida ga watan ramadan ɗin sha bakwai muna sha bakwai ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan march miladiya 2025 Allah ta'ala muna roƙonsa ya gafarta mana ya jikan mahaifanmu ya gafarta musu ya musu rahama waɗanda ba su da lafiya cikinsu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiya su Allah ubangiji ya kara musu lafiya a cikinmu ma akwai waɗanda ba su da lafiya Allah ubangiji ya ba su lafiya ubangiji Allah ya tada kafaɗinsu kuma ya sanya jarrabawa da ya musu na rashin lafiya ta zama kankara dangane da zanabansu muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu muna karatu cikin suratu suratul duhan kuma mun dai fara kawai karanta sura ina ga daga farkon da ya kamata mu sake farawa insha Allah zuwa inda ya sawaka na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين نعم الله تعالى بايم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم من تتونا أكون wannan walkitabil mubin ina rantsuwa da littafi wanda yake mabayyani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lallai mu muka saukar da shi a cikin dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake fasalta kowane irin al'amari cikin hikima amran min indina wato ta fasaltawa ce daga gare mu inna kunna mursilin lalle mu ne masu aiko manzanni rahmatan min rabbik dan su zama rahama ga ubangijinka innahu huwa samiul alim akwai sikirin ba sai ka wannan ba inna ya isa ah innahu huwa samiul alim lalle Allah ta'ala shine mai ji kuma mai ilimi rabbis samawati wal ardi wama bainahuma shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su inna in kuntum muqinin idan kun kasance masu sakankancewa nan ne ko ya kana ne a rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa masu yin yaƙini da da fawwala komai zuwa ga Allah ta'ala to ajiya mun ji hamim ko da abinda malamai Allah ya sa muka iya sani ko kuma muka iya tunawa dangane da lafazin waɗannan huruful muqatta'a sannan wal kitabil mubin mun ji malamai sun tabbatar da cewa Allah ta'ala ya yi rantsuwa ne da littafi mabayyani kuma wannan littafi ya tabbata cewa alkur'ani a duba da yadda muka tattauna jiya Allah ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu ne muka saukar da shi a wani dare mai albarka to ina tsammanin akan wannan a wannan gabar muke mu ne muka saukar da shi inna anzalnahu mu ne muka saukar da shi shi din nan tana koma kan littafin da Allah ta'ala ya rantse da shi shine alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin wani dare mai albarka to wannan dare kamar yadda muka fara tattaunawa a jiya Allah ubangiji ya bar shi wato yayi ibhamin wannan daren bai bayyana mana wani dare bane ya dai ce da shi kawai dare mai albarka amma akwai wasu ayoyi da suka bayyana shi wannan daren suka bayyana kowane dare ne shi wannan daren a cikin suratul qadr tun daga farkonta ma har ƙarshe Allah ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka saukar da shi a cikin lailatul qadr a wani dare da ake kiransa lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr shi ko daren nan na alqadar ya fi watanni dubu alkhairi تنزل الملائكة والروح هكذا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وتمومك سوكر لشيء أتكن دلن قدر to idan kan me dai tafsiri ita wannan sura tun kafin mu je amma dai malamai sun faɗi magana da yawa dangane da me lafazin kadar din ma da yake akan ce kadar ana nufin a kaddara kaddara abubuwa mun fahimta akan ce kadar kuma ana nufin sharaf daukaka mun fahimci wannan daukaka da kima wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wanda Hausawa ba sa iya kiyayewa da mutum ya dan samu wata yar jarrabawa sai ka je na kotun shi ma ya san addini ya rika cewa to aiwa ma kadarin la haka kadari shi ya dauka wannan kadar din ta kaddara ce bai san wannan kadar din ta girmamawa ba ce da daukakawa wato Allah yana bada labari dangane da mushrikai da wasu da basu san Allah ba yake cewa ma kadarul la haka kadari ba sa girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi da haka in wani abu ya na jarrabawa ya same ka kana cewa ma kadarul la haka kadarihi babu abin da ya hada wannan abin da kake faɗa da abin da ya same ka kuma wannan ya nuna ba kama san me kake faɗa ba mun fahimci wannan ai ga ka ce ai al-imanu an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadari khairihi wa sharri da haka kace da zai fi dacewa to lafazin qadar yana da ma'anoni da yawa Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr menene waye ya sanar da kai waye sanar da kai me ya sanar da kai wannan dare na kadar lailatul qadr khairun min alf shahr ai shi wannan daren na kadar ya fi dare dubu alkhairi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am wato ar-ruhu shine mala'ika jibril da sauran mala'iku suna sakkowa a cikin wannan daren mun fahimta da umarni da al'amura na Allah subhanahu wataala wanda sune zamu ji a yau kuma tanazzalul mala'ikatu war-ruhu min amrihi ko فيها وروح فيها والروح فيها بإذن ربهم كو من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wato dare ne da zai zama mai salama da kwanciyar hankali min kulle har zuwa lokacin da alfajir zai keto to wannan suratul qadr ita ce ta bayyana abin da Allah ta'ala ya ibhami in an ce ibhami shine a faɗa maka abu ba tare da an yi an faɗa maka ainihin shi abin ba kawai Allah ta'ala nan cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi a wani dare mai albarka to wanne ne dare mai albarka din shi yasa malamai suka yi ta sabani kamar yadda zamu iya tunowa a jiya cewa wasu sun ce lailatu an-nisf min sha'ban wannan magana tana da yawan gaske sai daga baya da na ƙara bincikawa naga ashe maganar nan tana da yawa akwai da yawa sun tafi akan cewa daren nan na nisfu sha'ban kamar akwai waɗanda suka tafi akan cewa a shi ne Allah ta'ala ya fara saukar da alkur'ani to amma a iya binciken da na yi sai na fahimci kusan dukkanin wani abu da za a faɗa da ya shafi daren nisfu sha'ban ko menene ko falalar daren ko magana saukar da alkur'ani a cikinsa ko darajar daren ko kuma neman a yi wata bauta ta musamman a cikin daren duk hadisan da suka zo daga na ƙarya sai wanda bai da inganci wallahi dukan su duka duk inda kaga an yi maka magana daren a annisfu min sha'ban zaka ga ko dai hadisin ƙarya ne ko kuma bai da inganci kuma ingancin na yadda ba yadda za ba inda zaka kama wanda zaka iya dan kai upgrading din sa ma dan ka ce ai aiki da shi ko kai kai aiki da shi don haka waɗanda suke mai da hankali wajen girmama wannan daren gaskiyar magana suna yi ne bisa jahilci mun fahimta yawa nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa lailatul mubaraka shine lailatul qadr to tunda an riga an samu nassi to duk wanda zai zo da wata magana wanda ta saba wa nassi wannan magana ta su ta zama ba daidai ba an riga an samu nassi Allah ta'ala ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a wani guri kuma yace inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga wannan ya zama lailatul mubaraka shine lailatul qadr shi yasa daren yake da sunaye da yawa ana kiransa lailatul mubaraka ana kiransa lailatul qadr ana kiransa lailatul sakki da wasu sunaye ma da malamai suke faɗa masa to wanda duk zai zo ya ce ai lailatul qadr ko kuma daren da aka saukar da alqur'ani shine lailatul nisfi min sha'ban kamar yadda jiya muka ambata cewa malamai sun rawaito daga ikrima babu shakka wannan da'awa ce batsila don ta saba wa nassin alkur'ani wanda ya fito ya bayani karara don haka alkur'ani an saukar da shi ne a cikin ramadan kuma fi lailatul qadr akwai ma hadisi wanda katada ibn di'ama rahimahullah ya rawaito daga wasila hadisi hasan wal imam al-albani yace hadisi ne hasan kusan dukkanin littattafan da Allah ta'ala ya saukar ɗin nan duka ya saukar da su ne a cikin Ramadan. Allah Ubangiji a cikin hadisin ya ce, Annabi Sassalaba ya ce, Allah ya saukar da suhufi Ibrahim a ɗaya ga watan Ramadan. Ɗaya ga watan Ramadan. Sannan Allah Ubangiji ya saukar da a taura a shida ga watan Ramadan. Allah Ubangiji ya saukar da zabura a goma sha biyu ga watan Ramadan. Sannan Allah Ubangiji ya saukar da linjila a goma sha takwas ga watan Ramadan. Sannan Allah ta'ala ya saukar da Alƙur'ani a ashirin da hudu ga watan Ramadan, daren ashirin da biyar. Mun fahimta? To a wannan daren Allah ta'ala ya saukar da Alƙur'ani. Kun ga ashe duka littattafan an saukar da su a wani dare, duka a cikin Ramadan aka saukar da su. Ba ana maganar wani dare ba ne wanda ba Ramadan ba. wannan zai nuna maka kima da daraja na shi kansa wannan wata na Ramadan kuma zai kara tabbatar maka da cewa wata ne da aka saukar da Alkur'ani a cikinsa duk wanda zai da'awar cewa an saukar da wato Alkur'ani ne a cikin watan Sha'ban kuma precisely ma yace da kai an saukar da shi a a annisfu min sha'ban to la shakka kullama khalafa al-haq fa huwa batil babu wata shakka babu tantama duk abin da ya saba wa gaskiya to wannan abin ba daidai bane a kuskure ne haka alqur'ani an saukar da shi a lailatul mubaraka kuma lailatul mubaraka ita ce lailatul qadr to wannan dare na lailatul qadr a shine dai lailatul mubaraka mun fahimta Allah ta Allah ta'ala ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina a cikin wannan dare ne yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ake fasalta kowane al'amari wato ana fasalta shi cikin hikima ko kuma ana fasalta shi cikin kwarewa don hakim yana iya ɗaukan alhikmatu yana kuma iya ɗaukan al'ihkamu al'ihkam shi ne ƙwarewa mun fahimta? kitabun ohkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير shi alqur'ani ta'ala littafi ne wanda uhkimat ayatu wanda aka kware wajen sako da ayoyinsa thumma fussilat sannan kuma aka rarrabe su dalla dalla duka wannan da kwarewar da rarrabewar ya zo ne daga wajen Allah ta'ala mun fahimta wanda Allah ubangiji shine mai bada labari to lafazin hakim din nan yana iya daukan kowane ɗaya daga cikin daga cikin biyan to a wannan daren da yufraqu wato a wannan daren ake rarrabe komai ake fasalta komai ake kasa komai duk lafazin yufraqu yana iya daukan wannan ko ka ce kasawa ko ka ce fasaltawa ko ka ce rabawa mun gane wato a wannan daren ake ba kowa rabansa a wannan daren ake fasalta komai na shekara a wannan daren ake rubuta komai zai faru a wannan shekara a daren lailatul qadr wanda shine lailatul mubaraka to me ake rarrabawa kullu amrin hakim kowane al'amari wanda yake a zai faru a cikin shekara duk abin da zai faru a cikin shekarar a wannan daren ake rarrabe shi duk abin da za ka samu a wannan daren ake raba shi mun gane shi yasa ga mutane suna da gaskiya da suke neman daren nan fafur ko ga wani ma ko ko tarawihi baya yi amma fa da an shiga goma ta karshe to da shi za a yi komai yana so ya dace da wannan daren to komai da ka sani a wannan daren ake yin sa kullu amrin hakim wato dukkanin wani al'amari wanda yake da hikima baliga domin Allah kullama ya fa'aluhullah dukkanin abin da Allah ta'ala yake yi a kowane lokaci a cikin shekara a kowane lokaci to za ka samu wannan abin yana ɗauke da hikima babu wani al'amarin Allah ta'ala da babu hikima a cikinsa fi hayu furaku kullu amrin hake don haka duk abin da ka ɗauke shi za ka ga akwai hikima mai ɗaukan hankali a cikinsa ko mutum ko kai karan kanka ka ɗauki karan kanka za ka ga akwai hikimomi masu yawa a cikinka masu ɗaukan hankali shi yasa ya ce wa fi an fusikun afala tufsirun in dai aya kake nema ka kalli kanka kawai ai kai karan kanka ba da kake kaiwa kana komowa aya ta ƙare a kanka mun fahimci wannan ka kalli kanka kawai aya kawai ta kare malamai suka ce in aka ce kai editin kanka ba za ka iya editin kanka ba saboda komai naka an sa shi a inda yake kai ba ma kai ba kowace halitta ta Allah ta'ala in aka ce kai editin ba za ka iya editin ba yanzu aka ce ka gyara jaki ba zai jako ba zai gyara ba yadda yake din nan haka kawai kana canja wani abu zai zama wani abu daban mara kyau amma yadda yake din nan haka yake haka doki haka haka sauro din nan ma da kake gani mugu shi ma haka yadda ya yi shi Allah ne ya yi shi haka yake mun fahimta to duk abin da ka ɗauka za ka ga komai Allah ta'ala ya yi za ga akwai hikima cikin yinsa akwai wani da yake ta magana cewa shi bai ga abin da ya sa hikimar da ta sa Allah ta'ala ya halitta wani ƙwaro ba ina tsammanin kuɗin cizo ne yace shi bai ga dalilin da yasa Allah ya yi kudin cizo shikenan bayan ya faɗi wannan magana a zuwa wasu wasu watanni sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da wani ciwo a kafarsa aka yi ta neman magani aka rasa ya yi ta yawo ya ta zagayawa duk inda ya ji mai magani sai ya tafi aka rasa magani aka ce to inda ba a samu magani ba ku sai dai a yanke kafan nan tasa to daga can dai bayan ya gama shan wahala ya ji wani mai magani ya tafi gurinsa ya ce to ai sai dai an nemo kudin cizo aka nemo kudin cizo aka tara kudin cizo aka zuba akan ciwon sai ya cinye gaba ɗaya kwayoyin ciwon shikenan zuwa ɗan wani lokaci sai kafarsa ta samu sauki mafahimta to sai ya gane cewa eh gaskiya ashe duk abin da kaga Allah ta'ala yayi akwai wata hikima da ta sa Allah ta'ala yi sai dai kai ka kasa ganewa ko malamin kai kasa ganowa amma duk abin da kaga Allah ta'ala yayi to akwai hikima wannan sauran da kuke gani akwai hikima da ta sa Allah ta'ala yi kun ga gashi nan ya dame mu amma dai akwai hikima da ta sa Allah ta'ala yayi shi kuma shi sauran bana wani irin sauro ne ɗazi na ji wani yana magana na cewa ba taɓa yin sauro ba irin na wannan shekara fesa masa ake amma ƙara bugan baɗowa yake wani ya ce daga cikin dalilan da suka sa sauran ma yake yawa saboda ba a kiwon agwagi haka ya rubutu ya tagin ɗina ya ce duk laifinmu ne mu ya kamata mu sa mutane su rika kiwon agwagi saboda za su ke cinye za su ke cinye ƙwayoyin abanan saboda kun sa agwagwa da shagen yawo in tana bin ruwa tana ta kada wannan abin sai ta yi dogo tafiya to na garin nan cike yake da agwagi kuma babu sauro to amma ɓarayin kuma agwagi shi ne kuma babban matsala shi ne babban matsala su kuma ɓarayin agwagi su ne babbar matsala hannu ko kaga da za a ce barayin agwagi za su yi haƙuri da satar agwagwa da sai a ce agwagi agwagin nan suna da ƙoƙari kwarai da gaske aka saka su za su je su su hana wato su hana kwaikwayen sauran sakat saboda suna ta suna hana sakat to sai kaga an fesa sai sai sai sai sai a kashe sauran to ba ba agwagwa sai kai ta yawo a garin nan ba ga agwagwa kwata kwata kaga ashe kenan akwai hikima a cikin a cikin halittar agwagwa ma ke mun fahimci wannan to da aka baraya agwagwa da Allah sai hakuri kuma mutane ya kamata su dan sai agwagin nan a a sassaka da kwakwa da agwagwa ta Allah da Annabi da sauransu duk su dan yawa na akwai bacin rai babu shakka amma tabbas gaskiya ana satar agwagwa so in ka sai agwagwa kuma karka ce an yi wa'azi an ce baraya agwagwa kar su saci agwagwa ka bar agwagwarka a ka ce binta je binta ka ce sai yara suna binta gaskiyar magana to Allah ta'ala ya sa a mu gane amma dai duk yadda za a yi da za a samu wasu hanyoyi waɗanda za su kawo sauƙin sauran nan gaskiyar magana da ya kamata a bi su amma dai hukuma tana iya bakin kokarin ta wajen yin fisan nan ana ta fisa ana ta fisa amma sauran da kasan bambado shi ake haka Allah Allah ya mana maganin so da abin da ka sani yana da hikima da abin da kaga Allah ta'ala yayi yana da hikima to wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hakim din nan yana nufin muhkam wanda la taghyira fihi wala tabdil wato a cikin wannan daren mai albarka wanda shine lailatul qadr wanda ke cikin watan ramadan a cikin sa Allah ta'ala yake fasalta kowane al'amari wanda yake muhkam wato fasaltawa wadda take cike da ƙwarewa fasaltawar da babu canji kuma fasaltawar da babu wato ba za a canja ba ba za kuma a gyara ba babu edit ana gamawa shikenan haka za a zartar da su har zuwa wata shekara mai zuwa wasu daga cikin malamai kamar da Imam Qurtubi ya kaito sun ce komai ana ana fasalta shi banda rayuwa mun gane wato banda rayuwa kuma banda shaqiyun aw sa'id waɗannan dama tuntuna an riga an gama da su shi yasa malamai suka ce ita kaddara wato tana da yawan gaske akwai kaddara wadda take amma gamammiyar kaddara wadda wannan an yi ta Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan kaddarawar tun kafin ya halarci duniya ma da shekara dubu saba'in ya riga ya rubuta duk abin da zai faru a duniya shekara dubu saba'in kafin a yi duniya ma Allah ta'ala ya rubuta komai zuwa lokaci kaza zai yi duniya zai yi kaza zai yi kaza komai da zai faru a duniyar kuma ya riga ya gama rubuce shi mun fahimta wannan shine at-taqdir al-am to sannan akwai at-taqdir as-sanawi akwai kaddarawa ta shekara shekara ita ce wannan wanda muke magana da ita akan ta yanzu wanda shekara shekara ake ake bi ana dakkowa ana yi kamar an ma an yi wa duniyar nan da kowa da ke cikin mu budget amma shekara-shekara kuma ana ɗauko abin da zai faru da sauransu ana tabbatarwa to kafin a zo na shekara-shekara akwai a takadirul umri akwai akwai kaddarawa ta ta rayuwar kowa a cikinmu kowa zai zo duniyan nan sai Allah ta'ala ya aika masa mala'iku guda biyu za a hura masa rai sannan za a kaddara shi ya zama mace ko namiji sannan za a kaddara masa arzikinsa kakaf da zai ci sannan za a kaddara shi dan wuta ne ko dan aljanna sannan za a kaddara masa ranar da zai bar duniya wannan kowa ba wanda ya sukuto ya zo duniyar nan ba tare da Allah ta'ala ya kaddara masa wannan kowa an kaddara masa komai don haka arzikinka neman ka yake kai ma kana neman sa sai ku haɗu mun fahimta amma suka ce arzikinka ma ya fi neman ka sama da kai yadda kake neman sa kuma ba za ka bar duniyan nan ba sai ka cinye komai naka mun fahimta duk inda za ka sai ka je duk abin da za ka ci sai ka ci duk abin da za ka gani sai ka gani duk abin da za ka ji sai ka ji sannan za ka bar duniyan nan to sannan sai a zo a yi a takadirin sanawi na, na shekara-shekara sannan kuma sai kaddarawa ta kullum kullum mun fahimci wannan wato kullum za a kaddara abin da zai faru yau mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu a azkar na safa da yamma din kuma ya faɗa mana cewa kullun nasu yabdu fa ba'i'un li nafsihi fa mubiquha wa mu'tiquha ko kowace rana mutane za su waye gari su fito to a wannan ranar wasu za su je su ‘yanto kansu wasu kuma za su je su halakar da kansu mun fahimta? annabi sallama ya gaya mana idan gari ya waye wanda zai wayi gari yana musulmi mai imani kafin dare ya zama arni wani kuma zai kai yamma yana da imani kafin gari ya waye ya zama arni wani zai wayi gari arni kafin rana ta faɗa ya zama musulmi mai imani kaga wannan duk kaddarawa ce ta kullun kullun mun fahimta shi yasa ake so mutum ya fara yinin sa da addu'a ya fara safiyarsa da addu'a ka tashi kai sallah sannan ka zauna ka roki Allah ta'ala alkhairin da ke cikin wannan yini ya sada ka da shi duk sharrin da ke cikin wannan yini Allah ubangiji ya raba ka da shi sannan ka roki Allah ta'ala cewa ya baka arziki na halaka ya baka ilimi mai amfani ya baka kaza ya baka kaza shi yasa duk al'annabi sallallahu alaihi ya koya mana cewa duk wanda yayi kaza ko da ya mutu to Allah ta'ala zai sa shi cikin yan aljanna a wannan yinin haka da daddare idan mutum ya karanta kaza kamar sayyidul istighfar duk wanda yayi sayyidul istighfar sai kuma ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna da safe idan da daddare ne mutum yayi sayyidul istighfar sai ya mutu kafin gari ya waye dan aljanna Allah ya gafarta mishi amma kun ga yadda muke wasa da waɗannan azkar wanda bai dace ba ya kamata ko kana tafiya kana yin abinka saboda baka san me zai faru da kai a idan gari ya waye ba kuma addu'o'in nan da ake yi suna da tasiri kwarai da gaske wajen kiyaye to a nan Allah ubangiji yana mana magana akan at-taqdir as-sanawi wato kaddarawa ta shekara shekara a wannan dare na lailatul mubaraka wanda shine lailatul qadr a cikin sa ne ake fayyace komai a cikin sa ake fasalta komai a cikin sa ake yin budget a cikin sa ake tsara komai na shekarar wani kuma tsari ne wanda yake muhkam tabbataccen tsari yadda Allah ya tsara shi sai haka zai faru a wannan shekarar za mu zo mu ji nasoshi akan haka sannan kuma bi yadda Allah ta'ala ya tsara tsari ne wanda a cikinsa akwai hikima babu zalunci a cikinsa babu rashin sani a cikinsa to malamai suka ce kowanne ɗaya daga cikin biyu aka ɗauka ya dace da wannan aya fi ha yufraqu kullu amrin hakim lafazin hakim ya baka ma'anar hikima ya zama a cikin komai akwai hikima a cikin fasaltawar da Allah ta'ala zai yi zai yi hikima arzikin naka zai zo amma Allah zai tsara ta inda zai zo kuma mun fahimta kaga akwai hikima mun gane wani arzikin sai ka yi addu'a zai zo sai ka ga ka ƙi ka yi addu'a saboda Allah bai kaddara ma ka yi addu'ar ba don bai kaddara zai baka ba amma idan ya kaddara zai baka sai baka dama sai ka yi addu'a sai ga arzikin ya wani arzikin kuma wani guri za ka je ba shi ba abin ba ne ma ya kai ka amma sai kawai Allah ta'ala ya haɗa ka da wani kawai shi ke da sai ga arzikin ya mun fahimta wani lokacin mai arziki ma baya sanin yayi arziki sai dai mutane su a gari suke faɗa suna cewa ne yana da arziki kamar yadda talaka ma baya sanin cewa ya zama matsayaci sai dai ya ji mutane suna cewa wara fa ya tsayaci mun gane duk asbab din Allah ta'ala duk zai tsara su kuma zai tsara su cikin hikima cikin hikima Allah ta'ala zai tsara su kuma sannan tsari ne wanda yake tabbatacce babu canji babu cuwa-cuwa a cikinsa kuma babu ba shortcut sannan babu cin hanci ko rashawa a cikinsa yadda Allah ya tsara haka zai faru in Allah ya tsara cewa sai ƙarshen shekara za ka samu abin to sai ƙarshen shekara za ka samu abu mun gane babu inda za ka je ka ba da cin hanci a baka shi tun a wannan wata wato ba kamar tsarin na ƙasar nan ba ne ba shi ne hakim ɗin to da haka istilahi in an ce hakim ko kuma muhkam shine wad'ul umur fi mawadhi'iha wa iqa'iha fi mawaqi'iha fi mawaqi'iha wato komai a tsara shi da yadda zai faru da lokacin da zai faru da ta hanyar da zai bi ya faru komai za a yi a wannan daren to ƙari dangane da da da abin da wannan ayar take ɗauke da shi a Muhammad al-Amin ash-Shankiti rahimahullah a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yake cewa idan kana so ka ƙara fahimtar abinda wannan ayar take magana a kai abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana shine shi Allah Ubangiji fi kulli lailatul qadr min as-sana yubayyinu lil mala'ikati wa yaktubu lahum Allah zai yi wa mala'iku bayani na abinda zai faru a shekara sannan zai rubuta ya basu بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة على البدلا دلا الله تعالى زي وا زي بيان dukkanin abin da zai faru a wannan shekara ila lailatul qadr fi sanatil jadida har zuwa lailatul qadr na wata shekara da za ta zo nan gaba mun gane ko yanzu kaga an kusa lailatul qadr ko muna cikin budget na wata shekara to da haka idan an zo lailatul qadr za a yi sabon budget kuma har zuwa lailatul qadr na waccan shekarar da za ta don haka a cikin wannan tabayyana fi zalikal ajal wal arzaq wal faqr wal gina wal hasab wal jadab wal sihhatu wal marad wal hurub wal wal zalazil wato a wannan dare za a bayyana ajalin lika suwaye za su rasa a wannan shekarar da za a rubuta sannan arziki a mafi yawan lokaci in Allah ta'ala ya ce arziki yana nufin abin da za a ci ba kuɗi ka taru kuɗi masu yawa wannan algina ake kiranta ɗan gane amma dai arziki shine abincin da za a ci za ka ga wani yana da dukiya mai yawa amma sai a samu wata rana Allah bai kaddara masa zai ci abinci ba haka zai shagaltu da wasu abubuwa ba zai ci abincin ba mun gane ba wai dan bashi da kudin bane kuma ba ba wai dan bashi da abincin bane amma a ranar Allah bai kaddara zai ci abinci ba sai shagaltar da shi da wani abu sai kaga in yana cin abincin sau uku bai fa a ranar ya ci sau ɗaya ba dan a ranar kawai sau ɗaya aka kaddara ma zai ci abinci mun fahimta al-arzaq sannan wal faqr wal gina da talauci na rashin abin hannu da wadata duk a cikin wannan shekarar Allah ta'ala zai a wannan daren za a rubuta su wal khasb wal jadab da kuma a damuna ta yi ta yi harshe harshe ake cewa ko wato ta yi ta yi albarka a sami yabanya mai yawan gaske ko kuma a samu fari duk a wannan daren Allah ta'ala zai zai rubuta komai haka nan as-sihhatu wal marad suwaye za su samu sauki cikin marasa lafiya a wannan shekarar duk za a rubuta suwaye za su yi rashin lafiya a wannan shekarar duka a wannan dare za a rubuta wal huruf wal zalazil haka dan in za a yi yaƙoƙi ma duk a wannan shekarar Allah ta'ala zai rubuta inda za a yi yaƙi da suwaye za su yi nasara suwaye za su yi galaba da kuma girgizar ƙasa da za a yi a wannan shekarar duk za a rubuta wa jami'u ma yaqa fi tilka sana ka'inan ma kan da duk abin da zai faru a wannan shekarar ko menene ne to a wannan darar Allah ta'ala zai tabbatar da shi to ibn al-qayyim a rahimahullah akwai maganar zamakshari a nan gurin za mu zo mu ji ta insha Allah a karkashin wannan ayar ya kawo hadisi daga sa'id ibn ibn jubay sa'id ibn ibn jubay mun fahimci wannan sa'id ibn jubay akwai wata magana tasa da sai bayan mun tashi daga tafsiri wasu ayoyi cikin surar da ta gabata na tuno su kuma ba ba ambata ba kun san sa'id bin jubair hajjaj bin yusuf ne ya kashe shi mun fahimci wannan a sun yi sa'in sa da shi kafin ya kashe shi har yake ce da shi a zai zai zai canja masa wato zai talauta shi ya tsiyata shi yayi kaza sai sa'id ibn jubair yake ce da shi ai da na san kana da wannan damar ta ka talauta ko ka arzuta ko ka kashe ko ka raya ai da ba wanda zan bautawa sai kai mun fahimta da ba wanda zan bautawa sai kai to wannan ya kamata a ce mun yi wannan bayanin a daidai a qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidi to amma saboda da inda mutum yake yana da tawaya dole wasu abubuwan ko ka san su ba za ka iya tuna su ba sai a karin banza kuma sai ka ji kana ta tuno su to sa'id bin jubayr yace yu'adhdhinu lil hajjaj fi lailatul qadr wato lil hujjaj ba hajjaj ba hujjaj waɗanda za su je aikin hajjima a wannan shekarar da a lailatul qadr ake rubutawa sannan fa yuktabuna bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim za a rubuta sunayensu da sunayen mahaifansu cewa da wane da wane da wane da wane dan wane da wane dan wane da wance yar wance duk za su je aikin hajji wannan shekara fala yugadir minhum ahad duk wanda zai je maka a wannan shekarar ya aikin hajji sai an rubuta da duk wanda zai je umra a wannan shekarar duk sai an rubuta wala yazadu fiha wala yanqus minha ba za a kara ba wanda yake baya cikin list ba zai taba shiga ba wanda kuma yake cikin list ba zai taba fita ba dole sai ya je aikin haji mun gane dole sai ya je aikin haji na wannan shekara shi yasa wani zaka ga wallahi ya fitar da rai ma zai je aikin haji sai ga kawai ya je kuma akwai alkali Isa Allah ubangiji Isa bunu Allah ubangiji ji gansa da gafara Allah ya masa rahama a shekara zuwa aikinsa na ƙarshe bai san zai je aikin haji ba kwata-kwata bai san zai je aikin hajji ba kawai radda za a tashi aka ce da shi kawai ya fito kawai a ranar ya ce sarkin dawaki ya masa waya ce kawai ya fito za a kawai mu wajen ganin da muka yi kaga in Allah ya kaddara za ka je kawai za ka je in Allah ya kuma ba za ka je ba sai ka biya kuɗin sai ka yi bita komai sai ka yi kawai sai abin ya shiriri ce ba za ka je mun fahimci wannan to duk wanda zai zai je a a shi sa'id ibn musayyib ya faɗi wannan sannan ibnu aliya yana da hadisi daga rabi' ibnu ibnu kulthum yace wani mutum ya gaya wa al-hasan al-basri ni kuma ina gurin ina ji yace a ra'aita lailatul qadr fi kulli ramadanin hiya ka bani labari wai shi daren lailatul qadr kowane ramadan ne ake samun daren lailatul qadr qala na'am sai Hassan al-Basri ya ce da shi eh kowane shekara ake samun daren Lailatul Qadr domin mu sani shi kansa daren Lailatul Qadr din nan akwai sabani mai yawan gaske dangane da shi amma a gurin waɗanda ba sa bin nassin hadisi mu da Allah ta'ala ya kaddara muna bibiyar maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama mu ba mu da rikici dangane da shi mun san a al-ashr al-awakir yake kuma ma muna da riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace 27 mun fahimta to amma wasu suna ganin cewa daren lailatul qadr din nan ɗaya ne kawai a duniya kuma ya zo ya wuce da haka babu sauran wani daren lailatul qadr idan ban manta ba 'yan shi'a ne suke da wannan tunanin su a gurin su ba wani daren lailatul qadr ɗaya ne kuma ya zo ya wuce sai yasa zaka ba ba su da wani kazar kazar dangane da yin wata ibada ta musamman a cikin watan ramadan akwai waɗanda suke da tunanin cewa daren lailatul qadr din nan wato yana yawo ne a cikin kwanakin ramadan ba dole sai al'ashir al'awakir mafahimci wannan ba dole sai a goma a ta ƙarshe ba waɗanda suke da wannan tunanin suna ganin a wato yawo yake yi shi daren za a iya samun sadare na farko ma na ramadan ko a goma ta biyu ko a goma ta uku mun gane musamman saboda an samu akwai wasu shekaru da nufta sallama ya raya ya shiga itikafi tun daga goma ta biyu har zuwa goma ta ƙarshe. Mun bayanta? Kwana ashirin ya yi. To sannan akwai waɗanda suke da tunanin cewa ba a san daren ba kwata-kwata ba wanda ya san daren. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fito zai wa sahabbai bayanin daren sai ya zo ya tarar da su suna ta hayaniya ana ta daga murya a masallaci. sai ce da su dama na fito muku bayanin daren lailatul qadr ne to kuma na zo ana ta hayaniya a masallaci kuma na manta ma daren mun fahimta sai ce amma ku neme shi kawai a goman karshe alwitr min ashr al-awakir mun fahimci wannan to akwai wannan sabanin amma mu ba mu da wannan sabanin mun fahimci wannan a goma ta karshe ne kuma 27 ga watan ramadan amma in ka ce za ka yi wa Allah ta'ala cewa cewa wala za ka yi mamaki sai daren sai ka yi ta bacci ba za ka tashi ko kuma wallahi sai ka fito ma har masallacin amma ba abin da za ka iya Allah kuma ku duba a daren za ga wasu bacci suke a cikin masallacin ba bacci suke na ya zai ta malam na yi wai ta ko sai sai ka zo a daren wallahi sai bacci ya dauke ka malam na yi Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya mutum ne mai kokari sosai a sun bautawa addinin nan sosai sun hidimtawa sunnan ma'aiki alaihi salatu wassalam yanzu ba shi da lafiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya ubangiji Allah ya sa kafara ne rashin lafiyar da yake akwai lokacin da a daren kawai ya kwanta ya ta bacci da haka da safe ya fito majalisa kowa ya zo sai ce an dace sai ce kai dala ma dacewa in wani ma zai ce ka ya kwa ina jin daren nan jiya an dace gaskiya ko haushin karnuka babu shi ne ya shiru ya ce to aiko in dai jiya ne daren nan to ni ko gaskiya ba karamin abin nan bane in gane Allah ba shi lafiya to daren Lailatul Qadr kowace shekara ne Hassan al-Basri yace kowace shekara ne yace wallahi allazi la ilaha ghairu la ilaha illa huwa kowace shekara ne ake samun daren lailatul qadari kuma sannan yayi rantsuwa da Allah yace inna hala fi kulli ramadan lalle daren lailatul qadr a kowane ramadan ne wa innaha al-lailatul qadr yufraqu fiha kullu amrin hakim a daren wannan na lailatul qadr a wannan daren ne ake yin fasalin komai cikin hikima da kwarewa fiha yaqdi Allahu kullu ajalin wa amalin wa rizqin ila misliha a cikin wannan dare ake hukunta ajali da ayyukan da mutum zai yi da arziki da abin da mutum zai ci har zuwa shekarar da za ta zo nan gaba haka nan Yusuf ibn Mahran ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da gare shi yace yaktubu min yuktabu min ummul kitab fi lailatul qadr ma yakunu fi sanati min mautin wa hayatin wa rizqin wa matsarin hatta al-hujjaj yuqalu yahujju fulanun wa yahujju fulan ibn abbas Allah kare da gare shi zamu ga da hadisai ne mawqufai yace a wannan dare ake daukowa daga ummul kitab ita ne lauhul mahfuz a wannan daren sai a rubuta dukkanin abin da zai faru a wannan shekarar suwa za a haifa a wannan shekarar duk za a rubuta suwaye za su mutu a wannan shekarar da riziki da arziki hatta ruwan sama da za a zubar a wannan shekarar duk za a za a faɗa Allah ta'ala dai zai budget na irin ruwan a malamai suna ganin tunda aka yi duniya ruwan sama ko ko dugu ɗaya ba a karawa yadda yake galan ko galan nawa za a zubar haka ake saukar da shi ko da yaushe to sai dai kowane gari kuma ana musu budget na galan nawa za a zubo musu mun fahimta idan kun yi ta tauye mudu kun yi ta saban Allah sai Allah ta'ala ya ce a saba zuba muku galan kadan sai a zubar muku da duro kadan ba shi da yawa sai a ji a dawa ma a ta zubar da ruwan kawai in kuma Allah ta'ala ya so sai a ta zubar muku mai yawa galan galan da yawa a ta zubar muku in Allah ya ga dama ya sa masa albarka in Allah ta'ala ya ga dama kawai ya ta zubar muku da yawa ya ta ambaliya yana yana yana yana yana lalata dukiya mun fahimci wannan to dole sai muna bin Allah ta'ala a hankali haka da Sa'id ibn Jubayr yana cewa innaka latara ar-rajul yamshi fil aswaq wa qad waqa ismuhu fil mauta zaka ga mutum yana yawo a kasuwanni amma fa sunansa tana yana cikin waɗanda za su mutu a wannan shekarar ba tare da shi ya sani ba mun gane to irin waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu rika tunawa baka sani ba ba mamaki ka, ka kusa mutuwa amma kai kullun ƙara ba zama kake kana shiga duniya baka zama kana yi wa kanka wa'azi baka zama kana yi wa kanka hisabi kawai abin da yake gaban ka duniya ne na ba hana ka neman duniya ba ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba amma fa kada ka manta da lahirarka Allah ta'ala ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kar ka raba kar ka manta rabanka na duniya ka nemi rabanka na duniya ka more sosai a duniyar nan amma ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata ba don haka ba wai kawai zaka zauna kana cewa wataƙila ma wannan shekarar zan mutu baka daina komai an kai haka baka yadda kuma da kaddara ba a ka tashi kai ka fita kai ta nema fafur duk abin da kake karka daina kai ta karawa ma amma ka rika tuna cewa ka rika shirin barin duniya na a kowane lokaci ka yi ayyukan kirki masu yawan gaske ka yi salloli ka yi sadakoki ka sada zumunci ka rike amana ka yi gaskiya saboda ba ka sani ba kowane shekara za ka wanda yake wanda ya mai da hankali ko ta mai da hankali wajen saban Allah ta'ala ta rika tunawa ba mamaki fa wannan shekara za ta mun fahimci wannan yawa mata da maza kowa in an ce lailatul qadri a wanda kawai suke zuwa nema shine miji shi kuma wanda baya da miji yana na yana neman mata kawai wanda yake gaban samari da yan mata ke amma ba sa tuna ba mamaki a daren an kaddara cewa za su mutu Allah zai iya karba to shikenan zaka yi aure amma rana dauran auren zaka mutu kuma ana yi in fahimta sai an je ranar dauran aure kuma a ranar zaka mutu kaga daurin aure dai ko an daura kafin a tare ka mutu an dai je kada an dai daura ma aure tunda daura aure kace fahimta ko amma dai kuma ka mutu Allah ta'ala kiyaye su waɗannan abubuwan dole ne a tattauna su saboda a dole duk abin da zamu yi ya zama na muna yi muna jin cewa ba mamaki fa tafiya ta kusa da haka kowa sai ya zama a cikin shiri zamakshari a cikin littafin tafsirinsa al-kashaf yana cewa ma'ana yufraqu ay yafsul wa yaktuf kullu amrin hakim min arzaqil ibadi wa ajalihim wa jami'i umurihi fiha ila al-ukra al-qabila ila an qala wa tadfa'u nuskat al-arzaq ila mika'i abincin da za a ci da wanda za a noma wannan takaddar sai a mika ta hannun mika'i mala'ika mika'i sannan nuskatul huruf ila jibril yaƙoƙi da duk inda za a yi yaƙoƙi to budget din wannan sai a danka shi a hannun mala'ika jibril alayhi salatu wassalam haka za wa kazalika zalazil inda duk za a yi girgizar ƙasa inda za a yi duk waɗannan musibin da sauransu pandemic to duk sai a danka shi a hannun mala'ika jibril wasawa'iq wal khasf haka nan duk inda faran kwatsa za ta yi ta faɗowa da yawa duk za a danka shi a hannun mala'ika jibril hakanan idan za a samu kisfewa ta wata ko ta rana ko kisfewa irin ta girgizar ƙasa ɗin ba abinda ake kiransa da zaizayar ƙasa ƙasa ta zaizaye abubuwa shi ta kisfewa shi ta afkawa duk za a ba mala'ika jibril wannan shi zai kula da wannan aikin sannan wa nuskatul a'mal ila isma'il sannan ayyuka kuma sai a danka shi zuwa ga wani mala'ika da ake ce da shi isma'il sahibu sama'id duniya wa huwa malakun azim shi ne yake kula da sama ta duniya al-kashaf zabakshari yace wani mala'ika ne mai girma to wa nuskatul masa'ib ila malakil maut ita kuma list na waɗanda za su mutu da za a dankawa malakul maut mala'ikan mutuwa mun fahimci wannan to a nan gurin a wannan a shinkiti rahimahullah ya ce dalilin da ya sa ya kawo maka wannan magana ta zama shari ba don ya nuna maka inganci ko rashin ingancinta ba a don da ya ƙara fito maka da abubuwan da za a tattauna ko za a yi a cikin wannan watan a cikin wannan daren mun fahimta amma wannan magana tana da inganci ko ba ta da inganci ya rage naka kaje ka gano ingancin ta ko rashin inganci musamman saboda an ce akwai wani mala'ika a cikin sunansa Ismail bai ji wannan to wannan dole sai an bincika dan mun gama bincika ma ya bayani Allah ya Allah ubangiji ya gafarta mana akwai maganganu da yawa da suke makamantan wannan a wanda ya duba littafin abuwa'ul bayan na na shinkiki daga duk sauran bayanan kuma abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana malai mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.